الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a sabar daren ladi tara da wannan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga bakwai zuwa madina wanda ya yi da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da arba'in da biyar da madina idan ba a manta ba muna cikin wannan littafi ne albarka na an gasu da ahkam al-kubra da babban malami al-hafiz abdulbani ibn abdulwasi al-maqdisi al-jama'i rahmatullahi alayhi ne da muke cikin kitabul buruwa babu rahmi wa gairi mun biya yanzu guda ɗari biyu da tamanin da biyar za mu tashi a cikin ne lamba ta ɗari biyu da tamanin da shida hadisa abdullahi da abbas mun tsaya da darasi na tamanin da biyar dai za mu kai da darasi na tamanin da shida a wannan littafi a wannan masallaci ne albarka na margari a nan yanzu usman zoba da ke riguwar zanda albarka inda muke cikin باب الآن يجب وغيره باب يجب وغيره أحسن الرحم جنجنا da kuma wani abun da wanda ba su gina ba mun bibiya wasu abubuwa a ciki to za mu gaji da ma da yake cewa hadisin abdullahi da abbas da daga a nan hadisin abdullahi da abbas shi ne wanda ni a nawa kamar ba su nuna hadisin numan da mu da shi kai kuna ba da hadisin numan da mu da shi وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أخذ ولد النعمان بن بشير ألا يرى من الجاهل تصدق علي علي تصدق علي ببعض مالي wato ya yi mai sadaka da wani tashin dukiyarsa cewa noma da bin rufi yake cewa da sadaka alayya ali mahaifina ya yi min sadaka ya yi min kyautar wani zafi na dukiyarsa shi ba a mani da wani zafi na dukiyarsa ba kala tun sai mahaifiya ta ce noma shi ke ba da wannan labarin sai mahaifiya ta ce amran bin rawaha ita ce amra ɗan uwar abdullahi bin rawaha wanda aka yi wa shahada a yakin mota sai take cewa la arba hatta tuka tukiya tukiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don taɓa yadda da wannan kyautar da kai ba har sai ka juyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shaida sai annabi ya yi cewa wani cutar da ka ba wa kai da yake ya'yanka ɗan cikin da sai ya yi gaskiya ce wanda na ka abin gida rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumani yake ba gida ba shi ya tafi gura a nan kira da yanzu Allah ta tabbata a gare ni da yi shi da hu ala sadaka dan ya sa shi zama gida a kan sadaka sauka da aka bani mun faɗa sadaka a baya yana zuwa da ma'anar riba alhiba kyauta فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفس لا لا ان شاء الله تبدا غريب يجي سيدي دا بكير رضي الله عنه أفعلت هذا بولدك كله wannan kyautar da ka ɗauka ka ba shi a wajen ruwa da ta nuna kyautar gona ce wata kuma ta nuna gida ne kyautar da ka ɗauka ka ba wa ɗanka yanzu in sauran ayyuka ka ba su ƙara da bashir ya ce a'a ƙara da ya ce saboda to ku yi tsoron Allah واعملوا في اولادهم او روايه بين اولادهم ورقى ادم tsakanin ƴaƴanku al'adu kuma shi ne wata rusai bi mahalli fara da bin sadaka annabi ya rike ya ji yadda wannan kyautar da aka yi ne wajen ba inda dai a yayin da kaza ta shi kadai kawai kai mai kyauta sauran baka ba su za a nan da wannan kyautar ba zai ba wa fi lamdi a wannan batun ba a nan cewa ya bala ki inni idan daga yau ko kuma inda haka ne karka sanin yana abu kai shi fa inni la ashhadu ala jawri annabi ke yi ba da shi da akan zalimi وفي لفظ أو اللفظ أحمد ويبعد على هذا زين فذيك ينوني لا يوم إلى مرض إما كلا حديث من الدكتور حديث من لفظ عمر بن بشير وكان يأتي حديث لأن يوم كان ذلك أبا أبو بن جاسم كيوتا من ذكر مفرقه تصدق عليه حديث dan ne yake ba da labari baba na ya taɓa yin kyauta wata bi ba abu malami a cikin dukiyar da ya tsawon abu wata ruwa da ta nuna idan ce babarsa an ba su zinke rawa a idan su zinkewa mijinta gaskiya ba zan ɗaure wani yaron nan ba kula da shi ba su ta biya sai ta ne kai ma wani kyauta ita ta kawo wannan a wata ruwaya ita ce amadu bin turawa ɗarɗar abdullahi bin rawa to lokacin da yi abin da ya sa aka ce gida da gona lokacin da ta yi magana farko to sai aka yi magana a kan gona bai tabbatar da ya ba ba a ce da aka shekara irin abin nan na mata suna ta bibiya ko suna ta miƙa haka ba kake za ka yi kaza ba kai irin wannan dai abin da ba ta to ne ka ji bayan shekara da yi ji to ya ba ni gida shi za za ku ji in ka je wajen ruwa za ka yi nuna ko na wata ya nuna gida an yi magana a farko amma bai tabbatar da shi a karo na biyu haka ba su wannan gida to ana ba da wannan ruwa sai kuma hankalin da ya ƙara faɗaɗa take wannan mutum da aka yi gani dan da ne da cikin da ai abuwa kar mu yi da take to ba ke da wani ya ta tambaye annabi in annabi ya yi da to da dai mu bane shi mai kai ji din ba ba san ji da ne da sai ba domin a wannan lokacin suna nema domin kina da wani ana jira iyaye yaro ma a dauke a kai wani gurin shayarwa sai a ɗauke miki wannan nauyi kaga an kai da gurin jarwa a cikin da kuɗi na ko su je ke zo ko kai da kake dubu ɗari ni wani ruwa hamsin ba misali ita ce lamar da a tafi gida rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a tafi gida rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba zan taɓa yi gari da jannan ba sai ka kafa annabi sai ka ta annabi ya zama gida wanda na da aji ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ko ba ne bai ce imani na yi da kura a da dai shi da ko ala sada sai dan ya sa ya ci a cikin shi da gare to da da ba wa qala da rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa anta hada bi waladika kulli annabi ki da ya da baba kun ga ba wari ba tsakanin maza da mata dukkan su tsawa ɗaya da goma da ɗaya ka ɗauke da baban su gida မာတာကြီးကမကြိုက်ဘူး duk ka ba su gidaje da matan da kaga ba yau ne za a ce bara a ce yau a ba wa namiji gida a ce wa mutane ne ne ko ke ga ɗinki ko fili ko fili ko wani abu ne gaba da wani ba a kuma magana yadda gaba su gida da za ka ba su gida ai ba gado ba ne gado ne ne don kare shi da hausa don tsaye amma wajen kyauta yadda gabawa kowa ba za ka ba kowa sai dai idan bukata sai dai idan bukata kamar yadda kana na yi ne kana ita kulla annabi ya kalle shi da kuki yayi Allah wa kai ko tsoron Allah wa'adi fi auladikum ko da adalci cikin lamarin ƴaƴan aw baina auladikum a tsakanin ƴaƴan dan wata ruwa ya ce da kai ne kuma kana so ki ba biyayya ne ne ko wanne ne ba yadda yake to kai muka adalci dan ba zai yi ana ji ƴan mowa da ƴan gora a gida kai tsammanin za a ji da ni kuma a biya ku a fili amma bukata kamar yadda na faɗa da wuri wannan ba ne misali bukatar ɗan jami'a ba ne da suke ɗan nauyi ko yawwa ɗan jami'a za a ba shi ɗari biyu misali kuɗin mota ɗan nauyi ne kuma kai su zai ko kuma makaranta a bayan gida ne ya ba shi ɗari biyu shi ma a ɗan jami'a zai da cikin kafa gungumi dan nodi ne wani gungumi ne wannan shi ne wato kowa a ba su abin da yake bukata ɗan jami'a ne shi ne shi ɗansa dubu ɗari uku da wannan kuma dubu ɗari uku da ba to ba kowa ne ne abin da yake bukata wannan shi ne ba wai za a za a ce a inda aka biya wa wani kuɗi dubu ɗari uku da saba'in shi ba wannan sanin nau'in din da ya ba dubu da su ne wannan ba mun yi kamar yadda wasu matan suke kowa bukatar ta za a kalla wannan ya zo ba shi da lafiya sai an ma operation ma a asibiti miliyan ɗaya da wani abu ko biyu ke ma ni ki da yake lafiya da kalau sai an ba shi yawwa shi za a ka tambayi wanda da cikin magabata a yi wa ka fito a yayanka mun yi wannan a ƙarƙashin jiwon biyu karatun da na jera amma wajen shekara biyar ke ko shida cewa wa kan zuwa ƴaƴanka da yake gano hatta ya haɗu ko hatta ya biya wanda baya da har ya dawo ni na mutu kaga iyaye suna da wata ɗabi'a amma wani ya tafiya ai za ga ana ta bibiya ana tambaye kai ka ɗauka lafiya ya kake kwanan kuɗi yanzu ka yi kaza sai ka gaba abu da kwanu duk gidan kai ba ba ga ga ana kallon ka ba mai zai ba to sai a ta bibiyar shi wancan da baya na biyu sai yi wa marido hatta ya yi da mara lafiyar ta hanyar wani da zai gida ya ga a gaba karatu da tsari da gidan kara mai da sai da shi za mu ba da zai ta kuma amai kuwa ko an sha ba da wani kaga wannan consultant sauran masu lafiya ba ku bukatar wani kuma wanda na farko da na faɗa wanda baya na hanyar dawo yanzu ka koma gida kaga wani baya na za ka ce na wani wani ayyukan da shi ba ai ka ga ana tabbata sarkin yawo ko ya ci ka yawo yanzu za ka lafi a nemi tabi'a ce wannan take shi mara lafiyar ta hanyar wani na uku wa tsagiruhum hatta yakbura karamin su kuma har yi girma za ka karamin yaro ai haba kai dan kanini da yawa zai dauke ka amma wannan karami da yaro ko da kan zama zai dawo ko ba da zai wani kuma ya maka kare da jin baban da ta kai wa yaro ya zanta ku da rigar ne ka ga ne kaza aka yi ya ta daddala wannan shi ne kuma kaga kai ma kuma kana da nuni da ai wa dan auta kai ma amma duk wannan abubuwan da aka faɗa uku kan kai ma amma dole shi ne hikima shi sa malamin ke cewa wanda ya ɗaure gida ya ba wa wani ya ne ma'ammadan aure da suke gidan sai ka wani domin ba ka wani kunna wa gidan ka fitina masu ra'ayi idan ka zo da gidan ka yi zuwa wani sai ka gina mai sai ka zaune da shi a gida kawai to ita kuma za ta yi aure ba ita ma sai ka ba ta gida ta zauna da mutum da gidan da in dai wannan kyauta in ko ba haka ba mafi sauki shi ne bayan mai gida ya mutu to duk guda wani gida ba in kuma ya riga ya yi takarda ya bayar kaga gida za su ne amma idan ba su samu wani abu za su rika gajin za su rika jin haushi sun zo kuma ba za su yi addu'a da yawa ba kuma ya ji wata kullum ne addu'a ya ce wannan gidan Allah ta ba wa wani alheri shi kuma me zai kalla ya ce Allah ta ba wa wani alheri guda ga akwai hukumomi da musulunci ya aji sai saboda kar ka haifar da gaba akwai wanda tara suke wa iyaye domin sun sun san ƴan bowa a gurin da ƴan bora wari ta haɗe wani ka ɗauke shi ka kai shi private school ana biya ma dubu tamanin shi kuma wani aka tura shi public in ya ga dama ya je in ya ga dama kar ya je kana so shi ma biyu ya daidai ba zai yi ba amma da bambanci ka zo ka ba da doka duk abin da kake wannan ke yi to ya halatta ka kyauta da kamar yadda ake wa mata kuma ka gaya wa sauran ɗan uwan ba abin da ya sa kai saboda lallai su ne ba su kake shi ba ɗan uwansu da halayen shi ba ba shi za a yi hata abin da ya shafi a matan aure biyu ko uku ko sama da haka abin da yake na wajibi shi ne za ka yi musu daidai amma insani wanda ka fito da dama ya halatta kai ka biyo ne ne ka sa a da zaune ya ka fita ɗaki da shi ya kaga ina faɗa ne ba wai halin jirin da mata ba a gurin mata gini wai ko da ya zo guda uku a cikin da kai uku ana ke ba shi ya dade mun ba ita kuma ta biya to la la ya ta biya ni mata ko da zai zuwa to wannan shi ta tsakanin ƴaƴa wannan shi yake bukata kai adalci tsakanin ‘ya'yanka. Ko shakka babu wanda ya buge ya an fi ƙaunarsa amma an fi fito da wannan abu ne cewa ga dalili domin ɗaya kwaye munafaka. Amma ba haka ba zai ɗan wanda ne ba dalili ba ne. Dalili ba ne. Amma mutum yana da wata ɗabi'a da ba a zuwa nuna ba ƙara cewa kai ban ba fara wata wata ɗabi'un ka kaza domin su ake gyara wannan shi annaba ne da za su yi zuwa da yake shi ba zai da akan zalunci wabilan da zalunci ne ni ida to tun da haka ne karka ta ne da bai ni da aka da ala jawi annabi yake ai jawi ba na jira akan zalunci wabilan ba jira ala hada gairi wallan wata annabi yake ka dora wani ya ci gaban maki da ma ba mu ba me za ku koya karkashin wannan hadisi na daya wujubul adl bayna al awlad wajibi ne ayi adalci tsakanin ƴaƴa wa tahrimu at-tasbih aw at-tasbih da kuma haramcin EBT ko teman da wasu zakaru wa unsawu sawa maza da mata duk ɗaya ne in ka ba wannan dubu ɗari biyar biyar ka ba maza a jaja biyu to ba mata ba in ko ba za ka biya wani takura amma an ba haka ba matan aure na gidajen su suna ɗan suna zargin mazaje gidan su suna haizaki komai na biyu ana zalika min al-jawri wa zulmi annabi ya kira irin wannan da zalunci karara alladhi la tajuzu bihi shahadatu tahammulan wa ada annabi ali da yake sunan ya nuna mana hadisi cewa baya halitta kan kida ko kai tsaye ko ta jini sannan na uku wujubu zaɓi ya wuce ɗari a kari hatta yake kawo wajibi ne wato ka dace kyautar ka yi daidai wa daida ba da zama da zama na ƙarshe an nala alamar da kika ga wada talatin jari tabbin duk hukunce hukuncen da aka gina su a kan tsarin da ba na shari'a ba to ruka ta ko kan ku kuna so ku zauna lafiya ku goma ne mai gidan ya ta saba duk wanda ya zo auren zai sa shi ya zauna a gida ne ka zauna ba da san ma kawai duk wanda zai aure za a kai to ko ba ya magana ba aka mutum kuna so ku zauna lafiya ku dawo amma sai suka haɗe ka ja iya waɗanda abu ya bawa gida mu wanda ba ya bawa gida ba a zo a raba da su kan su suke da suke na ai shi ne maganar da suke yi zai magana da nake yi sai a farko ma ya raba cewa wani a cewa da babban ne saboda kaza ba wannan magana ba ba yadda da ku yauwa babu sai dai idan yana da wani abu wato na musamman da yake ma biyayya ne wani kila kullum da shi kuke tafiya kasuwa da shi ake wahala na ku yadda ake neman kuɗi ka zo ka wari wani abu da jari wannan yayi wannan ya yi saboda inda aiki yake ba ba kana tara ba kudin wataƙila ba biya ake ba da kudin ya ba in ka lura da kyau a tsarin abin da jara ba ta zo ba a zo a samu kai kai uwa ko uwa dai amma wani yana da wasu wani to nan kai kai ne yake to a karkace domin wani zai je ne ya ce ba zai zauna ka san wato ba kowane irin mutum ne wani gare da masu da ya kwace su da ya gaya mata ke duk wani abu ko wani lokaci da za ta zunguro ka musamman wani abu ya zo an kasa sai da aiki yanzu kai ba za ka je da mahaifin da yake ba za ka yi mahaifa ba sai ya gaya mata wani mutum yana nan za a yi mana kuma da su daga nan da ya buɗe kaga al'amari daga nan ita ba za ta za ta rika zuwa haujin da domin shi ya tare da shi yawa to shi da ran gwamnati musulunci yana da wato hikimomi da yawa ko da duk muna karatu a wurin da shi duk inda ubangiji ya yi faɗi wani abu zai kaje mafi yawanci ka kalli ne aya take karewa ne in ya ji kuki irin wa ire-iren wannan sai ka ji ya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima dan kawai a san ba ne shi kaza ya kamata a yi wanda ya yi masani ne sai da baya karewa sannan da hikima ne ba irin wanda zai abu da zai yi da ba ba haka ne dan adam ne wannan da ba ba ba ba ko da suna kallon dan yin tsara su yi to sun san cewa ko an dare ko ba a san wannan da hadisi na gaba na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar yace annabi alaihi salatu wasallam yayi mu'amala da mutanen khaybar mun fada khaybar ta zarata hanyar da kuka a Madina in kai hanya lokaci da wani da sabari tsakanin da Madina ita khaybar kan hanyar jodan ne kamar za a yi jodan a nan kai bari kuma mun fada a shekara ta bakwai a cikin kai ba shekara ta bakwai na cikin watan muharram ƙarshen watan muharram kuma annabi ya yi ya yi fatahu makka ne a zubin rabiya a zulqa'da to karshen watan muharram haka za ga bi wata biyu ne tsakani shi ne aisha Allah ya yi cewa magani wa kasiratan ya akuduna alƙawarin da Allah ya cewa annabi cewa ko ta gari ma da yawa da za ku samu tun kafin lokaci da watan to kai ba su yi an zo sun dole biya kowa ran da ya baki sai Allah ya ce halla jin cewa akwai gari ma da yawa tana nan da aka yi musu albushi wasu na cewa kuka ba ka ba ku zo maka wani haibar fathan mubina na wannan kawai to shi ne annabi alaihi salatu wasalam bayan ya ci haibar gonar yahudawa ce kuma gona ce da yawan dalilai da inji guri ne da Allah ya ba albarka na wannan guri da to amala ala khaybar ala shafi ma yakhruj minha annabi ya yi mu'amala da su akan cewa su gaba da kula da gona domin su suka yi da ji na gara kallewa wani producer ana kallewa muna magana akan da smart me yasa ba a duka ta nan da fito da fito sai muka ji ga profesa a bai da jira a kan gani profesa ba bai zai ce yake ba za ta yi anan ba saboda wasu da jire ya ta kawo da jire ya ta aika ba mangwaro mai ne ta ɗauka ta kai rashi ta ce ba zai yi sai nuna wani mangwaro ko ina da yin abin da Allah ya ce a jiki na ni'ima ruwan kaifarin nan da biyu fitowa yake zai gaskiyar da ke to dai sai jarabi a kan za su gaba da kula da gona amma an noma in kayan marmari ya fito da su ɗauki rabi annabi ma ya ɗauki rabi ala ne ala kadri ma ya karu min ha min zamari duk abin da ya fito na kayan marmari za su ɗauki rabi in kwano goma ne su ɗauki kwano biyar su za a annabi kwano biyar aukar ko duka ilimi da ya fito kwanan goma ne ya fito za a ɗau biyar a ba a nan biyar. Kun ji magana da ne ba yanzu cewa Allah bai ya hana mu'amala da Yahudawa. Mun ba da mutane da yau. Bai hana mu'amala mu'amala mu'amala da amma mun ce matakan hudu aqida ibada mu'amala akhlaq da aqida da ibada ba ku da lakum dinukum amma mu'amala Allah bi ana take da yake da wanda ba ku ba ana kai da ai ya yi kwazo a karkashin wani mai wuri ne ba aiki duk ana wahala ruwa duk buga ne da bido ɗaya in ya gaito da bido ɗaya kuma ya je ya aiki kaɗan yi aiki ne ni za wajen sai sha wajen yin zafin nan cewa wani mutum da ya yi da dawo gida da zauna shekara uku wani ya samu aiki suna da yaya kawai yanzu lokaci guda ya dawo da kuma ya shekara uku sai za ta samu aiki ne ya shawara kamar ke kina son sa za ki ci gaba da zama da shi a haka kina azumi in kina son sa ki ci gaba ko shekara ɗari a kai kina nan a wasan sa in kin ga za ki amma idan har ba za ki iya jurewa ba domin bayan da wani domin shekara uku kana da zaune wani irin fai kake jira ya fi abadan Allah ai ga dai na ya je na fada gudu ai ba yar annabi ce ba dai dawo da zauna bai sai duk wanda yake karkashin asali ya kamata wani ya nemo maka yi ko ga ka sulama kan hau da sai na hawa da suna da kuɗi a ce yar annabi ce mutum da bai da komai bai dawo ya tafi kuɗi ba sai ka yi kwanuku duk guga ɗaya ne ya gani wuri ne nisa ya gani gari ne sai ake bari haka ake yi yanzu ne abin da kai shi da za ka goyi kamar yadda wato magabata ke faɗa za ka ga mutum ya fi shekara ashirin da biyar talatin wai bai da sana'a jira yake da ya gama kunku ya nemi aiki ita ake da zai ba da aure ba ko ba za ka zara kuran da waje sai ka yi aure za ka san ka ba Allah ba za ka san zuwa biyu na aka yi saboda haka inda aka bi wani yana gaya mu lokacin da aminu dawo a cikin dawo dawo din aminu dawo shi ne wanda ya saba da ke port authority ko mai ko ya je wata wayar da ta tafi saboda haka lokacin da ya ji tana ta yi jaruwa da lokacin wayar ya faɗa min sunan ta wanda muke girki yake ba za ta gyara a Najeriya a ai bar maka ya sai da yi tana yake yana zuwa wallahi suka je wani guri da wanda yake ɗan barakari yana miƙa wani ɗan barakari aka ba su goma a jere kawai da wani ya kalla ya yi abin da zai je miƙa ne shi ma ya wani abu zai miƙa da uku kana dawowa wurin ka an gyara waya ɗan yara ɗan firamare shi za ka ga ga technology har da ci gaba wato an riga an yi nisa su ba wai wancan mutum wai ya tashi wai aikin ba ruwan da aikin ba ta ba ruwan da to kar ka biyewa wannan tsari a yi kokari kowanne irin sana'a ka koya in Allah ya sa ma albarka za ka gama mu aiki gwamnati ma yanzu me yi ma na da ta me wayo ai za ka ruwa ya zama haka sai hada da wani shekara goma sha baya mun suka yi rana sani sai da kuma sani muna gina da shi ke mu shi ba zai iya aiki gwamnati yake je a baki dubu arba'in yake malai su kasar nuna yake zamu a wata a ɗinki to Allah ba zai jawo ya kasar nuna yake samu sun ma ba a karɓar dubu goma a kulen ba dubu goma sha biyar kulen yanzu in gajin duba haka sun ba a karɓar wani saboda haka su koyi zara kuma ga shi sai ga su malai su bayan duk ba boko sun yi boko ba kuma suna ta yaya yara haka ake yi ka yi da ra'a kan ka biyo harkar kuma kan ka rena kan ka rena kawai ka nemi Allah ya sa ma Allah sai ka ga idan ma da sun nan ga wasu ka ka taɓa yin kaza ka zo kai kaza an za ka ba ƴaƴan ka labari ka ce ku kun san me ne kuwa to kai da kai sai ka ba da ƴaƴan ka labarin cewa zaman banza ne kai sai da ba da kai kai aure ba kai abin da za ka kai duk da haka wannan shi sai annabi alaihi salatu wassalam sai ke tura Abdullahi da Abba idan lokaci ya yi ke je ka yi mana kirda abin ka auro ka ga kai wato kin gaje estimate kaga wannan dalilin da yanzu zai iya kaiwa gudura shi kuma Allah ya baki basira ta wannan haka idan ya zo da ya kalla da yake zai kai mu hudu ne in sha Allah aka dauko shi kuma mu hudu ne to da take yi wura yin da ke yi sai ka ga da yi in aka aiko shi ne yake da Allah za mu ba ka kai kan sai a ce shi da ya ba ka kudin ruwa a jira a ce ruwa da kudin kawai kun san su kuwa a ranar Najeriya ya ga musu yana hau wannan da kan suka ce bi hada amatu samawa wa ta'ala suka ce da wannan arinsu sama da kasa ta ga yake yake abu da ya ba na fara cewa ina ne da Allah ba wanda yake so a duniya irin wanda ya aiko ne yake kuma na rantsa yau da Allah ba wanda take ciwo ku ya yawa yake amma wata da yawa na muku aiki yake abin da yake ciwo da yawa shi ne kake ya da kama su samawa ko da wannan hadisi da wata kaka ta ولا يجرمنكم جناح قوم على ان لا تعدلوا ilimi kuwa faru da abin da ya zo kai adalci ko ba ka son mutum ya yi a kaza ne kun ji wani gari wane ne saboda haka wannan shi mu'amala da kafirai da wanda ba musulmi ya halatta ka tsaya kuma a kan gaskiya ka yi ka kun gani na da ɗaga su nuna rawa amma yadda ne me za ka koya a kan wannan abin na ɗaya jawabin mudara wata safa ya halatta a mudara mudara a jini mutum yana da kana da gona ki komai da kayan aiki sai ku zo ku yi haɗaka ko kuma ga gonar shi ne mai shafa shi bai da kayan aiki sai ka bari ayyar jini ne cewa to yi na fito za a yi kana buka za ki kuma shi ne kawai kana da gonar da ya zo ne ba a ruwa shi ne musaka mugaraba kuma shi ne da shi ka gayyato wani ya zo ya ba da shi wanda ake gasawa kamar da jini da sauran kaga da za ta yi ko irin su ban da sauran wannan shi ya yuzubi ni ma ya kudu ne kan jini cewa ya halatta a yi ba da ta kace in ya gama za ka ɗau 60 ɗau 40 ko za ka ɗau 60 ka ɗau 50 wannan ya halatta wannan kaga ba kana ba jahala duk wannan abubuwan da kuke jin tsoro ba ku domin ba ku yanke ba cewa in ya fito kawai ba ɗan ke inda kwano goma zai fito ba ɗan ke in kwano ɗaya ne ba ba ɗan ke to shi babu da zarara wa lafiya na biyu zahir da hadisi a nau da yake rasu a yau kuma ba su ne rasu da asalin zahir da hadisi baya nuna jarabin cewa sai ne kolar da yake kawo ɗin baya nuna يزيد يقول جاء لو جواز الجمع بين المساقات والمجارعة في بستان واحد يا لك أكان ومجارعة والمساقات شوكا أيوة جزيزين يا ولد شوكا da mai iri da mai gona da kuma shayar da ruwa ya halatta a gwamma. Na hudu, jawabin mu'amalar da kufa, bil falaha ya halitta a yi mu'amala da kafirai wajen harkar noma wa tijara da kasuwanci ya halitta haka ne gidayi da sana'o'i da kamfanin duka wani abu da rika min alwarin mu'amala daukar zuwa daga nau'o'in mu'amala hadisi na gaba za ta bin khalil radiyallahu anhu ka za ta bin khalil Allah ya kara masa da yake kunna wannan kuma za mu yi da shi magana akan kira'ul ardi haya ta gona kuna amsala al-ansari aqlan mun kasance mun fi duk mutanen Madina mun fi yawa gonaki a Madina gidan yana da daga cikin masu yawan gonaki shi rabi da bin sahi mun yi da gama ta baya wa kunna nudri al-arda yake mun kasance muna ba da haya gona ala anna lana hadihi wa lahu hadihi yace amma idan ce sai mu zo ka duwar bangare ne za ku ba haya za ku yi ba gaba dai amma bangaren nan na mu yi bangaren da wannan kun ga ai an yi ne bai ne ake bukata yau faruwa ma aka da hadi wa lam yukni hadi sau da yawa sai daga nan gurin yayi kyau na guda biyu wani abu da a cikin illoli wajen illa ce algara ba da ba ko wani zai ware shi nan ka ba ba irin wajen da za a ce in aka zama ba ba sai kawai ba ta ce ba wannan akwai gara zai iya yi wa wurin da aka ba ka ya yi kyau ko ya yi kyau ko wurin da aka ba shi ya yi kyau ko ya yi kyau shi ne wani ta ce saboda aka yi amfani daga nan ta san cewa ya haramta domin muna da ka'ida a baya kamar yadda muke da eh to dai ne wa amman wani walan yana haya amma yin da kuɗi ba da haya gona a ce za ka biya dubu ɗari kuɗin haya gona na shekara ɗaya yake annabi bai hana ba kuma haya ya karɓa kenan wannan ba matsala to sai yake وليبدي عن حمزة بن قيس عن رواية مسلم هو إذا حمزة بن قيس قال سألت راجع بن قديم لا تبغيرات الأمر من أنشرة الأرض بالذات والورد سوى هي حالتي بعد حقوق فرجونا حياة بالذات دا wato dinari walwali da azurfa kamar naira da daya فقال لا رأسي يأتي باب من في أكبر إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دولة بلا يسكت في سنة سنة بعد حياة زامن النبي عليه الصلاة والسلام بما على الماديانات akan cewa duk abin da ya fito a gefen gurin ruwan nan manya almajiyana gurin da yake ruwa yake dawowa amma babbar hanya ta ruwa ita ce masu yana kaga gurin da ruwa yake ji ko yanzu ya kake kallon shuka gurin a za ta fi kyau sai ban tsaye hawan kora kora za ka ga kai sai wani ya zo a jaririya ya fito zan ba ka hayar gona amma duk abin da ya fito da gurin da ruwan da yake yi na wani sai kuma inda ba ruwan yake yi da kuke na ka ai ka ga haɓar ba haka ranar wa akbari da dawo da ƙananan hanyoyin ruwa ƙananan hanyoyin aljadaru ba ziyarar su na manya kaji inda ruwa a yau su jadaru da abu zamu da alambu in ka je lambu za ga hanyoyin da suke wa ruwa wa akiya min aljadaru da kuma akiya wato wani yanki na gona bayani ko haka wa ya tilamu hada an gama duba sai ga wannan ya mutu wanda kuma ya ja algara wa jahala wa yulaku hada balan ya kulli nasi kiram illa hada mutane da suka tafi suna wajen harkar noma ba ba irin wannan ba bari gani da jara'a shi da annabi ya tsawatar a kai yace wannan haramun ne a dina ba ma dai ma'lum amma wani abu da yake sananne mazmun wanda ake lamunin da abin da sai ne shi ke bala ba ta yi wannan babu ne shi ne kamar da yi da kuɗi ko kuma da sanan ne ni an gaba a ce ka ɗaukar shi kaza ka ɗaukar shi kaza wannan ba matsala domin kun ba a samu gaba gaba sai kowa a zara ita kanta a zara ba ta ce za a raba ko ba ka wani yawwa yadda na ɗau 50 ba zan na zara aka kai ma ka ɗau 40 ba zan domin da yi da ke noma an ba za mu samu to kowa ya san wannan asara ka ji wani ko wani musulunci dole akwai profit and loss kundi ba da yake almabiyana al'anharu kiba manya manyan wato koramu su ake kira mabiyana wal jadawilu kuma ko jadwal annahu sabir karama korama shine korama karama wanda ruwa yake إذا كنت جواب إدارة الأرض للزراعة يا لك تمكين يجوب الحياة أيضا وقابل هو أنت قومت الأجل الجواب أنت جيوز وتجوبة قولا سوى القرى اللي تبلغ تأتي بعد الحياة أنت أمنا تنوبة في وجود تلك الحياة فجيك يوم كبايا da muna kuma da na san kuɗi karin baya gwamnati tana bayarwa yana ne akan kuɗi mai sauki neman ba su karɓan ba ake amma yanzu saboda siyasa sai ka ji kowannen siyasa ya karba gaba ɗaya shi kaɗai aka ba kuma wani lokacin ma za ka an da mana da wuce ji ba kowa ba amma da yadda ake kira an neman masu zuwa ake saboda ba ku manoma to shi ne to na biyu annahu la budda an yakuna al-qudratu ma'luma wajibi ne ladan da za a bayar ya zama mutanen ne saboda kana samu ne jahala rabar da gida lau kuma mumla bibi da aka wuta ba ta an ta kula kujira da zaban au kusa au gairi ba sai da hadisi ne nuna cewa babu babu laifi idan ya zanto ladan ya zanto kuɗi ne ko dala ko naira hatta walau kana min jinsi ma akhrajahu al-ard ko da daga abin da ka san da mutane na karshe a na yi ake da tsarin da yake ba shi da tafiya haramun ne a shigar da sharaɗar da yake na ƙarna ko ke na biyar na karshe ke ya ga ya alamu ko ya alamu an da jami'a alwa da zara wajen halar kulluwa muharramatun batil duk nau'in gara wanda dangi da jahala ignorance gaba ɗaya wannan haramun نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنه ما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة جابر بن عبد الله أن يتارى مثل ذلك أنا مجرى لأن الله استفدى عليه يا أيها قلت da aka abin da ake kira al'umra umra shi ne ka ba mutum gida ko gona ka ce je ka kai amfani da gonan da iya rayuwarka ko iya rayuwa ta shine umra ai ana yi ko a ce ka zauna iya rayuwarka ko iya rayuwa ta ni da na baka shine umra to sai annabi ya ce annabi ya yi rubuta kan umra ne man wuri ba ga wanda aka bawa وفي لفظ او لفظ يجي بلا امير عمره له هو da aka yi masa kyauta dan kyauta ce sai tsawon rayuwa aka ce ga shi da tsawon rayuwa ba wa ya'inihi aka ce ga shi da zauna iya tsawon rayuwa kai da iyalin shine ya ake kun ga da bambanci wanda ake zauna iya rayuwa ko iya rayuwa ta tana da rini domin in da aka ba shi yau bai kare ba ko bai ya mutu zai dawo da gidan sa hannun sa ko shi wanda ya ba shi ya mutu kuma ga gara sun da shi ko za ta sa ɗaya amma idan yake ka zauna har tsaidan iyali eh kai da duriyarka ka ga wannan ko da ya mutu maka da ya shiga da ko ba su gada ba kyauta wani kakan za ka wani gida ka shiga gidan kai da juriyarka ka zauna iya rayuwar kai da juriyar ka kyauta kai amma ka dangana ne da ba shi da juriyar bari mu ji a Zuciya ta bari da wani nan ke bari na hali da ke aukiya. Wannan kyautar ta tabbata ga wanda aka bawa. Ta tabbata ga wanda aka bawa. La ta ji ku da shi a ɗa ba za ta taɓa dawo wa wani wanda ya bani ba. Domin kafin shi ne duniyar. لأنه أعلاه وقع فيه المواريث الذي يجب kyauta ce da babu ya fada kan ta. Da ya fi juriyar da sun gasa. Amma kusan ana iya samun kuma ta dawo domin mutum ne za a zo a bayan shi. Sai juriyar kuma ta kare shi. Mutane sun yana karin da magabata zai ga ko da suka samu irin wannan. Mutum ya zo gaba kowa na zai kare. Sau da haka wannan da ya taɓa bayan shi kudin da za ta dawo. Tunda ba kowa. amma duk karfi ba in ta domin kayi kyauta cewa shi da zuriyar da dan dan dan dan dan dan dan dan dan haka za a yi da jiya eh ta zama ta faɗa magana ba za ka rage sai yawo kuma ki ta gado kana gado imam mujahid rahimahullah yace inna mala umran da ke adaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umara kyauta ta tsawon rayuwa wanda annabi ya halatta ta an yanku da mutum ya ce hiya na ga wani akili wannan ta tabbata kai da dangin kai da zuriya ta ba ma ba ta da hiya na kama ita kun ji da ji za ba suna hajar haka ya kawo a cikin fatawar ba shi ma yin da kike yi a jari da yawa da zaɓin guda uku ne na wani idan yake hiya na kama ita wannan kyautar za ka ce tsawon rayuwa to ya yi ma iya kada ba su da ka mutu magana ba za su gada ba domin ya ce ya tsawon rayuwa in lafiya ka kawai idan kan za ki mutuwa ba ba za a rasa gurin da gado ba amma dai ran da ya ba shi wani kuma magada za su tafi kayan jaraba yanzu magada ba ruwan su wannan gurin su magadan ka kai da kai umara domin shi bai mutu ba amma daga nan ko shekara talatin ne bayan ya faɗi ya mutu to ya ɗan zama wani su zo zo kai a zai koma kuma gurin asali domin ya ce iya tsawon rayuwa ba dawa ba inda ya ce iya tsawon rayuwa ta shi wanda ya bayan ne sai kwanta ya mutu to ba taki ba domin ya faɗa kayan mazaba kun ga wannan ko ya ja ban da wannan shi wannan magana kyauta muku eh kyauta ne lili da kuma wanda ba ka da lili ko limited da unlimited to shi alaikum assalam
Thank you.
shi ne magana ta uku wanda suke zuwa kawai su zo su yi wato a amar kuka ita ce ta uku walan yadda kawai zo ka zauna mutum ne ya zo aka tage shi daga gidansa sai ka ce to ina da gida a unguwa uku ko na izuwa ne ka zauna kaga baka fata cewa iya rayuwar ka ba irin wannan ne shi ne ba da yake sabani a nan kuma tsakanin zuci da ba a so saboda wasu na ganin cewa a shi ke na ai ai ya riga ya baka kyauta ko ba za ta da ba wasu ka ce a ai bai sarraha ba tunda bai sarraha ba da ya ba ya mutu wanda ya ba ka aro eh ai an ne gidan ba su ce ai aro aka ba ka sai ko to kun ji da matsalar ce bari ka ji ne zuwa sai mu dora akan tanda Allah amma dai wannan matsala ce duk yanzu ba ma a yi sosai ko ana yi ko to za mu zaci mai zuwa zai dora a kan umara su je cewa ko sai a roƙa ba sai malam ne wato bulugu ba ya cewa ya babu umara wa roƙa ba insha Allah za ci mai zuwa za mu za mu mai da tarihin sai mu dora kusan za ku ga mun zo ko kuke muka zo kuka karatu ta ne zuwa na gaban sa zai iya zuwa mu jini ne ko kuke muka zai iya gurin da da za su ku gaba ɗaya rai da za mu iya yin karatu ta ne da awwal da muka fara dai Allah ya ba mu ladan da wannan da kuskure Allah ya yi mana akwai tambaya da aka aiko bayan an yi sallama da tambaya ta shi tambaya ta shi ko tambaya aiki matsayin za a wata yana mata a yi musu kayan aiki da sauran amma na mutu ne zuyi ba za a yi musu komai ba in ba babban da ya bane haka ai kuma magana bukata muku ba na za ku magana bukata ba ko ka mata kai kamata ya zai kai kabala kai abinci ba ka nuna shi a gida in ka ka ta abinci a wannan gidan to albarma ake ba abinci zai da zama da garin da kabala ba ai shi da illar da ake illar da ta faru shi ne wato da muka taso muka saki jiki kowa wanda zai koyi da abu sai har sai ya gama wanda ka'ida shi ne ɗaya daga cikin nauyin kiyaye bayan da Allah ya ɗauki sarki ya ce ko an fusa ku wa ahlikum na Imam Sa'adi da yayi a cikin tafsir Karim Rahman yake abin da ake nufi shine ka ba ki da shi ka karantar da shi ka ba ki da shi da abin da ake nufi kiyaye kawo da iyalan ka ba ki da shi sanar da shi ilimi da nan ba su sana'a. Gama illar da take faruwa yanzu za a ga ba mu damu da mu ba wa ɗaɗan mu sana'a ba. Za dai a daji cewa wai su yi kaza. Ya kamata a gwama. Domin shi ne abin da kai kirga yake faruwa za a ga mutum ya fasu ya mutu. Da ya ɗansa goma sha biyar a gida amma ba wanda zai iya rike da Ko ba haka ba ne? Domin ba wanda ya iya sana'a. gaba ɗaya zai kuma ɗaya daga cikin dalilan da suke zai cewa a lalace akwai marai za ka san da uban su na da rai da himma amma yanzu ba ku kula ko ba ku kuma mun daina wannan tsarin da yanzu in wani ya bace musu abokin da yake auro su zai ci gaba da kula da ƴaƴan sai na kai ba ka san da ƴaƴan kuma sun san ba ta idan aka je ka bar da ƴaƴa to ne ki ba ku ba da auren shi in kika samu auren ki ya muku ya muku kuɗi a wannan kira ku kina ta saba mala a cikin da bai sauran kwana nawa wani ne amma idan ya muku da ko a wallahi ne ke ranta ki dawo ta zo dama ta kuma sannan sai ta samu samari marasa mutunci duk wanda ya zo kawai wata magana da bai yake saboda yana ganin gwazawa kullum ba ma jan abin da suke gaya ba cewa idan ya zo za ka kamar rinsu da mutum amma ana fara yi za ga ajiyar ta gaya shi ne ba ku biyu ma ku ba ta matsalar da suke ba wani in dai aka mutu aka wani ya ya sai dai ki daina da rai wannan abin da yake a cikin abokin da ya zo bari ya zo ya aure ta don yi cigaba da kula da ƴaƴan abokinsa a shirka umar kokari ka ya zama da sabon bukana yi sai an yi ta wata bai wa Allah muna biyar da ita bayan mun da ya faɗi ya mutu ya mutu ya ya ko goma sha ɗaya ne ko goma saboda haka sai an ɗau lokaci sai wani yanzu yake cewa wai wai ne ka ko ajiya ne ba za ki raba wa yaran nan gadin su ba muna hira da zuci da ce mana ka ga me mun da kai zuci ne daidai ne a raba gadin ko da ai ne duka kawai in an tare da an gama rabu idan da hali gidan ya faɗo a nan in babu hali biya faɗo a nan in an gama sai sun baki domin kowa ya rika zuwa misali gidan irin wannan shawarwarin take abin da take ta san cewa duk da halayya mutu ba wani mutum da ya yi zuwa ya kawo faɗo sai yake gani ko kuma da Allah ya shige lura da rayuwar ɗayan take zai fi kawai da rika bibiyar zaka wa'annan da biyu ya kamata mu gyara su Allah wata biyar ya za a ci gaba da shi sa za mu ga wasu da yawa da suke tsoron mutuwa ko waɗannan abubuwan ke tsoro amma duk kullum shi Allah ya faɗa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'aban khafu alayhi falyattaqullah wa kina an baka bomula wal yaqulu qawlan sadida kam ta ka mutu ka tabbata rubutu ka ɗau wannan abin da kawai ka yi in ka yi shi kuma Allah wani zo da dama ya yawa ba zai zo da dama amma ne da yawan mutane kana yi da ta ce hankalin da akan mutuwa shi ne wannan domin ya gani a gaban idan ne da yayan wani su koma wani ne goma kullum za su gani goma ya zo da yayan da masallaci ya je da su makaranta duk abin da ya zaɓi wani sallar da ta zaɓi ba a wani abu da suke bibiyar na mutane amma yanzu da ba su kare biyu ba sun koma a rabu wayan na abubuwan su ne Allah ta sami da jawo Allah ta kula da wayan abubuwan nan kuma ya biya Allah ta mu da dan Allah ko kuskure Allah ya ji ba wayan da ke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya mu da bukatu iyayen da malamin mu da yan goma da karga mu da ya Allah ta mu da ba da kuma Allah ya fara mu su lafiya da kuma kwana ne amin barka da ke da da Allah barka da ke da da Allah barka da ke na da da Allah ne ko da ke wannan kira da duniya da kai ne shi ne mun aiki da sana'a Allah ya kawo da mu wanda ta da aure da wani da aure ne ko da wani shi da mu Allah ya wanda da kan da da aure da Allah ya wanda da shi ne muna roƙon Allah ne ya kawo da mu da mu كنت أجل الجلوس لإنسان من الحياة وأن المؤمن الذي بين الرجل والمرأة اللهم اجعل ولايتنا